hawa'i wani ya tambayi Umar bin Abdul Aziz daga wani abu daga cikin ahlul ahwa'i fa qala sai ce ilzam dinas sabiyyi fil kuttabi kalazinci addinin yara da suke yaro yana yana makarantar allo yana kuttab ba abin da ya dame su abin da aka fada musu e a a a a kwakwalwarsu ba ta lalace ba su je sun ana jayayya su dauko matsaloli su wahal da kansu ba shiga wannan bai ce kai irin wal arabiyu da mutumin ƙauye wal amma suwa zalika ka rabu da abin da ya wannan ci wannan ma'ana wannan kinaya ne na kada ka ɗaukan makanka wahala suna wahal da kansu ne ba abin da za su canza abin da yake daidai din nan shine daidai abin da yake ba daidai ba ba daidai bane ba ba haka bane ba gaskiya ta tabbata gaskiya ƙarya ba ta da daɗi ko saboda akwai cikin bayan cikin halittar mutane akwai wanda Allah ya jarrabe su da wahala abin da za su yi ta yi ke Allah ya jarrabe su da wahala kwakwalwarsu ba za ta taba iya gano cewa wahala suke yi ba eh manzon Allah yana son abubakar yana son umar yana son usman yana son aliyu duk musulman duniya suna son su kuma akan haka suka bar duniya an nada lissafin su an tafi yanzu kuma sai ka zo kana son baraka su ga Allah ko ka nuna ma Allah kurakurai suka yi ba da kwarai ba ne sai a warware wancan hukuncin a dawo kan naka hankali ne tun da ake yin wa'annan abubuwa ka taba ganin an ci nasara babu wanda zai ci babu cin nasara a ciki to shi yasa duk wanda ya dauko wannan hanyar sai ka tabbatar da Allah ya jarrabe shi da wahala Allah ya cire albarka a ciki in yana da ilimin ma Allah ya cire albarka a ciki eh rayuwar ba inda za ta tafi duk wanda suka yi ba inda suka tafi وقال وقال ايضا من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل wanda ya sanya addinin shi zamo addinahu gharadan lil khusumat jayayya yau ana fadin wannan gobe wannan to sai kaga kuma ya bar wannan yau ya bar wannan hanyar ya koma wancan gobe ya bar wannan ya koma haka zai ta yi ba shi da tabbas akan abin da yake ciki an fahimta don haka saboda niyyarsa sai je bare binciko abubuwa yana binciko abubuwan da suka fi karfin shi suka fi karfinsa sai kasa fahimta sai ka yau ya ɗauko wannan fahimtar yana ganin ita ce daidai ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi yana binciko tunda abin da yake bincikowa ɗin ba da kyakkyawan niyya ba ne kuma ba abubuwa na kwarai yake bincikowa ba me zai binciko ya rikita lissafi ya tada hankali da tuntuni da suke yin haka ba wanda ya taba cin nasara an fahimta وقال الزهري من الله الرسالة إن كان سنك هوتا شيني من الله الرسالة إنا معنى من الله الرسالة Allah shi ya aiko addini in aka ce an aiko akwai wanda ya aiko akwai wanda aka aiko akwai sakon da aka aiko guda uku kenan ba shi bane ba wa ya aiko wa yayi aike ya aikowa da me to shi kenan to sa'annan akwai waɗanda aka aiko aka aike zuwa gare su sune suwa to shine ce Allahi risala min Allahi risala daga Allah ne wa ala rasul al balag ala hal ballagt ala hal ballagt ala hal ballagt Allahumma fashhad wayannan guda biyu sun tafi ko wa alaina at taslim musulmin kwarai kuma mika wuya suke eh manyan zuhuri ya faɗi wannan wannan zan tuka manya-manyan malamai ake ɗauko maka don ka sai in za ka ɗauko abu ina za ka je ka ɗauko in ka je ka fara rami ka fara cikin wahala za ka wahal da kanka ne ka wahal da rayuwarka wallahi ba za ka cimma nasara ba saboda duk wanda suka yi ba su cimma nasara ba وقال مالك بن أنس iyakum wal bid'a wal bid'a imam malik yace ku kiyaye bid'a kila ya aba abdullahi mal bid'a wa mal bid'a aka ce ya abu abdullahi me ce ce bid'a me su menene bid'o'i din kala ahlul bid'i allazina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wayanda suke tsuma baki a cikin asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi da maganar Allah wa ilmihi wa qudratihi wa la yasqutuna amma sakata anhu sahaba ba sa son su yi shiru su tsaya inda sahabbai suka tsaya suna ganin cewa su suna iya gano wani abin da sahabbai ba su gane ba to asalin bata kenan wattabi'una lahum bi ihsani روى عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك عبد الرحمن ابن مهدي يا رويته دغا امام مالك امام دار الهجره لو كان الكلام علما da ce ilimin kalam ilimi ne la takallama fihi sahabatu wat tabi'una da sahabbai su za su fara magana a kai da tabi'ai kama takallamu fil ahkami wash shara'i kamar yadda suka yi magana cikin fikihu cikin hadisi cikin komai cikin tafsiri ولكنه باطل يدل على باطل علم الكلام كده باطل يدل على على باطل ما قال امام مالك كده وصل الى سفيان الثوري عن الكلام aka tambayi Sufyan al-Sauri da idan gane da ilimin kalam fa qala sai ce da'il batila da'il batila wai me kenan karabu da ƙarya aina anta anil haqq ina kake ga gaskiya اتبع السنة ودع البدعة ودع البدع كبي السنة كربود بدعوئي ودع البدعة وقال وجدت الأمر الاتباع الأمر شيني كبي أبند الله دا منزنسا سكا فتا sai ka huta shi ne ake cewa mazhabin salaf kenan abinda Allah da manzon suka faɗa da fassarar da sahabbai da tabi'ai magabata na farko suka yi su ne al'amarin su ya wuce lafiya al'amarin sahabbai su ya wuce lafiya da tabi'ai duk hayaniyar nan da kake gani daga baya ne fa to in kai rashin arziki rashin sa'a a wajen Allah sai Allah ya kyale ka ka rabu da gaskiya ka je kana wahala a cikin ƙarya wa qala alaikum bima alaihi jammaluna wan nisa'u fil buyuti kada ku shiga cikin wahalhalu jammalu da masu kiwon rakuma ba ba shi da matsaloli da yawa mai manzon Allah ya faɗa shi da yamma za shi ji abinda manzon Allah ya faɗa ko sahabbai an faɗa shi ilimin shi kenan ya ya ishe shi ba zai taba sa kanshi cikin wahala ba an fahimta wan nisa'u fil buyuti haka kuma addinin mata da suke cikin gida a yi kaza kar a yi kaza kaza na da kyau kaza ba shi da kyau ai an ce kaza ai an ce kaza an fahimta in aka karanta lahallari shi za a ana girmama shi ilimin da aka ɗauka cikin lahallari ɗin da shi haka ake aikito in ka ɗaukan makanka wannan hanyar to ka tsira kenan insha Allah amma in ka saka kanka cikin al'amura masu wuyan fahimta waɗanda suka fi ka kwakwalwa sun yi ba su tsira ba kai da kwakwalwarka ta karata karya ba me za ka yi ka tsira والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل تبتر وادا أيك إيه دهما أكتي مكا ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون in ka ɗauki wannan to shi kenan kai ka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah Allah bai kaddara zai zauna har karshen duniya ba rayuwar da ya shekaru kaza ya ya faɗi duk abin da zai faɗa su ake ce ma hadisai sunnoni kenan su kuma sahabbai suka ɗauko mana daga manzon Allah suka kawo tabi'ai suka zo manyan malamai aka san cewa ilimin hadisi ana tafiya ne kan malamai amintattu wanda aka amince da su cikin addininsu da imaninsu da amanansu da gaskiyarsu da menene da menene to su ne ake cewa su ne malaman da suka rawaito hadisi yasa ba za ka taba jin an ce wannan hadisi sahihi bane sai ya tara abubuwa masu wahala idza qalu hadha hadithun sahihun ma'ana tawaffara fihi arba'at shurut الشرط الأول أربعة أو خمسة خمسة شروط الشرط الأول اتصال السند الشرط الثاني العدالة tamamu dabt adamu shuzuz adamu illatil qabiha wannan wahalhalu da malaman hadisi duk suka yi ittisalu sanad shine sanadi a saduwar sanadi wannan da yace an kaza ko haddasa na kaza ya sadu da shi sun rayu lokaci kada kaza kuma ya tabbata yayi karatu wajen almajirin sa ne wannan malamin sa ne to shine sanadi ya sadu kenan ba gibi a cikin sanadin al'adala kuma duk malaman da ke cikin wanda suka rawaita kowa an bincike shi duk yana da adalci adili ne ba ƙarya ba tuhuma da ƙarya ba fiski ba bid ba komai ittisalu sanad wal adala wa tamamu dabt kowanne a cikin su in aka binciko haddasa ya haddace ne yadda ka san ana haddace fatiha ana karanta alƙur'ani baya shige mishi duhu tamamu dabt kenan don in an samu haifatu dabt ba sa ce mishi sahihi ya ce hasan saboda adalci da girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai adamu shuzuz wannan sanadi babu shuzuzi a ciki ina ma'anar shuzuzi a shuzuz mukhalafatu thiqa man huwa awthaqu minhu abin da ake cewa shuzuzi kenan wannan malami ne wannan malami ne amma malam ga malam babba ga malam karami sai maganar malam karami ya saba da malam babba ya ce to duk da darajar ka cikin ilimi ba ta kai wancan ba amma kai ma malami ne sha ce shazun ne don da a ce kai ba ka da komai jahili ne ko makaryaci ne ba za ce batilu ba za ce shazun ba mana aka ce shazun an girmama maganar ka malami ne amma maganar ka ta sha bamban da maganar wanda ya fi ka ko ku a'a kai ɗaya ne ko ku biyu maganar ku ta sha bamban da maganar malamai goma to sai a ce kuskure ya fi kusa da kai kaɗai ko ko biyu ɗin sama da malamai guda goma ɗin shi ne shi zuzu kenan sannan adamul illatil qadiha babu wata illa da za ta hana yin aiki da wannan hadisi illoli kuma suna da yawa to shi za su zo ce haza hadithun sahihun amma wanda bai san darajar ilimi ba sai zo manya-manyan malaman hadisi yana sukan kansa yana ganin waje yana sukan su kansa yake suka amma shi yana ganin yana musu illa yana musu barna ko yana ci musu gyara to duk wanda suka yi haka nan ba su ci nasara ba suna nan da yawa masar suna nan da yawa ko ina da ko ina ba su taba cin nasara ba to abin da ake nufi kenan wayannan su kawo mana zantutukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan har aka zo kan tabi'ai tabi har aka zo asrul a'imma imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa imamu imamu imamu ahmad ibn hanbal ne shaybani suna nan da yawa to duk kowa ya amince da su da ilimin su da tsoron Allah su da menene da menene da baki daya an amince da su abinda suka faɗa din nan kada ka tsallake shi ka ce kai kana ganin kafi su ko kana ganin abin da su ba su gani ba kana ganin abin da kaza kaza kaza kaza in ka faɗi abin da ya saba musu ce kana da nassi daga manzon Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su ba su da shi to shine sai ka ɗauki abin da manzon Allah ya faɗa da shi za ka yi aiki amma kana fama wai kwakwalwanka ijtihadinka wallahi bata ka ka shiga hanyar bata kenan zaka wahal da kanka kai ma kanka azaba sannan karshe ba abin da zaka samu sai ka bata lokacin an yi su shekaru nawa nawa hamsin sittin saba'in baya ba wanda ya taba cin nasara a cikin su aka gaji aka hakura aka bar hadisin manzon Allah yadda yake din nan Buhari din nan shine Imam al-Buhari Imam Muslim din nan shine Imam Muslim ibn Hajjaj imam duk waɗannan baki ɗaya su ne waɗanda manyan musulmai suka amince da su suka jinjina musu suka girmama su to haka al'amarin zai tafi har abada duk wanda kake son ka yi suka a kansu kana sukan kanka ne ba abin da zai don duk wanda ya gama rayuwar shi akan amince an amince da shi ya tafi ka zo kana son ka nuna ya za ka yi sai a canza hukuncin a ɗauki naka rashin tunani ne an fahimta malamai masar sun yi sun yi basu ci nasara ba wanda suke wanda suke suke gabatar da hankalin su kokolo su da tunanin su akan nasi akan ilimi akan malamai mene sun yi har sun gaji kowa sai ya gama rayuwarsa a lalace ba abinda suka samu ba su samu ɗaukaka ba suna mutuwa kuma koman su ya lalace kenan wancan malaman kuma suna nan har gobe a ce rawahu bukhari rawahu muslimun ahrar tirmizi nasa'i abu dauda ibn majah imamu malik imamu duk suna nan ana faɗan sunan su sai ga duniyar duniyar musulmi duk sun amsa radiyallahu anhu rahimahullahu ba haka bane ba to wannan abin da duk musul duniyar musulmai ke faɗa mutum ɗaya ko biyu ko uku ko kungiya ko wata su zo ko menene da menene suna ɓata lokacinsu suna ɓata lokacinsu kan da ake shi an ci ana zagin abubakar da umar ko kwarza ne bai taɓa yi musu ana kara musu daraja ne wajen Allah kana kara tabbatar da cewa kai jahili ne ko mai mummunar niyya قال الربيع عن الشافعي أراوته لك إمام الشافعي يتي لأن يلقى الله عبد العبد كو كو لا ميفدا العبد لأن يلقى الله العبد يوا لأن يلقى الله العبد باوا يحدد الله بكل ذنب ما شرك duk zunubi duk laifukan duniyar nan mutum ya yi matukan ba shirka ya ba ya je ya hadu da Allah da shi ya fi mishi sauki da ya je ya hadu da Allah yana cikin ilmul kalam ko al'ahawa bi shay'in min al'ahawa wa qala yunus ibnu abdul ala an shafi'i wannan duk daga ina ake rawaito su daga imamu shafi'i muhammad bin idris shafi'i kuma kowa ya san wane ne shafi'i eh kowa ya san wane ne shafi'i da darajar da Allah ya bashi tun daga zamanin shi har zuwa yanzu akwai mazhabin shafi'i akwai waɗanda ta hanyar mazhabin shi suke ibada to ya me za ka fada game da shi ka rage darajarsa ko ka ka sa mishi kwarzi ba abin da kake masa kana wahal da kanka ne an fahimta yace la an yubtala al mar'u bima nahallahu anhu khala shirka a jarrabi mutum da duk sabon Allah ban da shirka billahi khairul lahu min an yabtaliyahu bil kalam ya fi mishi sauki alkhairi da a jarrabe shi da ilmin kalam وقال أبو ثور عن الشافعي مرتدى أحد بالكلام فأفلح ده هو اللي تبشى علم الكلام يصير فيه الرداء ما كان عشان كان عارفها ابدا وقال الحسن ابن محمد الصباح سمعت الشافعي يقول حكمي في اصحاب الكلام yace ni imam shani muhammad bin idris shafi hukunci na akan malamin ilmul kalam an yudrabu bil jaridi a kawo kwagiri a dake ai musu bulala wa yuhmalu ala al ibli a dora su akan rakumma wa yutafu bihim fil ashair wal qaba'il a zaga da su a unguwanni da kauyuka ana cewa ana ce musu mi wa yuqalu hadha jazaa'u man taraka alkitaba was sunna wa akhadha fil kalami wannan shine sakayyan wanda ya bar alkitaba was sunna ya dauki ilmul kalam wa qala ar-rabi'u an shafi'i law anna rajulan awsa bi kutubihi min al-ilmi li akhar wa ila mutun zai ce maktaba laburari na maktaba ta littafai na duk a dauka abawa ne wa kana fiha kutubul kalam a wannan littafin akwai littafin ilmin kalam lam tadkhul fil wasiyya waɗannan littafin ba za su ga cikin wasiya ba saboda ba za a ce musu ilimi ba li'annahu laysa min al-ilmi wa qala law awsa li ahli al-ilmi yace kuma da an ce an yi wasiya a ba malamai abu kaza lam yadkhul ahlul kalam ilmin malaman ilmin kalam ba za su shiga ciki ba وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا عبيد يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة yace manzo Allah ya tattara duk abubuwan da suka danganci lahira a cikin kalma daya man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd wa jami'u amri dunya fi kalimati innamal a'malu binniyat yadkhulana fi kulli babin babu mujanabati ahlil ahwa'i babin yazo na a nesaci masu ilmin masu ahlil ahwa'i a daina zama a daina mu'amala da su za su bata ma aqidarka sai ce qala Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum idza ra'aita allazina yaquduna kaga da suke kusawa cikin ayoyin Allah kyale su kada ka ce za ka gyara su baka isa ba wanda eh waɗanda suka dawa suke dawa suke ja waɗanda suka gabace ka sun fi ka ilimi sun fi ka komai sun suke jayayya da su to kai me za ka faɗa musu su ji to sai dai ka shaurare su ka bi su ka halaka ko ka kauce musu fa'arid anhum ka kaurace musu kada ka ji karatun su kada ka ji kasakasan su kada ka je ai wurin ilimi karatun su kada ka kar ka karanta littafan su kada ka yi kaza kaza kaza kaza kaza in an ce shekaru ne sun kare to akwai kasakasai wa'ansu akwai kasakasai wa'ansu akwai littafan da suka yi Allah ya ce وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تق... إيه؟
نعم تقعد ما؟
لا تقعد
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وقال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه أن فهمت to duk waɗannan mutane ne da Allah ya rab suka shiga cikin rabkana ba zuciyarsu ba tsarki ba tsarki ba tsafta duniya suke bukata kawai da makami da duniya da mulki da kuma da kuɗi da ba abin da suke bukata sai wannan in ba wannan suka samu ba ba sa jin tsoron Allah